الحج بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره لازم ورضي الله تعالى عن أس- عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسيد وطلحة وزبير وأبو بيت بن جراح وأبو بيت بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب مكتوم حاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قلوب الأقداج فريد الدهري على الإطلاق حاتم أتمنى أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفاري وملازي وعدي بلا الله الشيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من حلقة الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعدف بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك كل لطف فيما جرى في المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد الله وما بكم من نعمة فمن الله آه الحمد لله يومنا زمان دري da 65 baya mun tattauna akan maratif na halifanci daga martaba na halifanci an dawo martaba na barzakhi barzakhul barz- barzakhiyatul uzma shine naibci ne niyaba ne wanda mutum yake zama a cikin wanda suke wannan kujera duk wani kaunu kaf gaba ke daya babu abin da ba ana yi bici yake tafe da shi ba allah madaukakin sarki ya yi halitta daban-daban amma halittan wanda ya fi ba kowane daraja shine mutum shine walakad karramna bani adama a wato mutuntaka abin da ya tara mala'ika baya da shi rahani baya da shi balle jinnu balle shaɗinu duk ba su da shi balle dawabu duk ba su da shi wannan martaba Allah ya tara shi a jikin ɗan adam ne shine yace wala kad karramna bani adama to bani adamun da Allah yake nufi ai bani adam ƴaƴan annabi adam kaga bani adam ƴaƴan annabi adam an nuna maka ɗan annabi adam wato annabi adam shi kansa yana cikin wannan kujeran manzo Allah yake nufi shi yasa yace bani adam saboda ya bayyana akan ɗani na annabi adam amma adam shi kansa ina jannaka halifatan fil ardi ne amma an bani adam shi kuma annabi adam alayhi salatu ana- annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma gaba kiɗinsa allah ya ba da shi a tsarin da yake da shi tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama eh, shi wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin ne shi alam ne ba ard ba ardu bane shi ba halifatullahi fi ardihi bane shi halifatullahi fi aina ma kana Allahu ilahan wa Muhammadu rasulan duk gurin da Allah ya zamo Allah ne annabi Muhammadu shine annabinsu ko ina gaba ki daya saboda haka niyaba sai ta tashi tafi karfi a hannunsa to a wannan niyaban kowane shekara akwai kowane shekara akwai wakilin Allah duk shekara ɗari Allah ya turo wanda suke jaddada al'amarin addini wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan jaddada addinin nan shine ake samu duk shekara ɗari akwai wanda ake kiransa da suna ƙudubi halifatun fi ardi halifa ne na Allah bayan ƙasa halifanci nan yana nan yana da kujeru daban-daban daban-daban daban wanda jiya muka kawo a misali shine duk mutum da Allah ya haramta masa gane girman waye mai zamaninsa to ya shiga cikin ya shiga cikin taitayinsa bi ma'ana haramallahu barakatu awani Allah zai haramta albarkan zamanin wato shehu tijani shehu ibrahim radiyallahu ta'ala no shi mu a wajen yadda Allah ya sa aka gane shi ne a misali za a ce wato ƙudubin zamani bi mana halifa ne a zamani halifa ne a zamani da Allah ya bashi tun da halifa ne in mutum ya yi inkari akan bai yarda da shi ba to ba ya fita daga tsariga ba ne ba ya fita da a'a albarkansa ne ba zai samu albarkansa ne ba zai samu ba saboda man an kara ala ahli zamani a kowane zamani yake to haramar barakata awani za a haramta masa albarkar lokacinsa yanzu abinda muka shiga ciki za mu duba maga waliyai din yadda suka haɗu waliyan ya suke akwai abin da shautu yana yake magana ilam annal auliya a sadiƙina su waliyai sadiƙai waliyai sadiƙai kowane wali in ya zama sadiki ne za a faɗa maka martaba martaba da gurin da kowa yake rike da shi kuma a yanzu martaba martaba wani sadiki a kujerar sana wulaya sadiqiya ko na na kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikinsu fi kuwati wajen ƙarfansa yana da kuwatu mi'atu rajuli wani yana da ƙarfin mutane mazaje ɗari ne shi kadai saboda aikinsa ba a zahiri ba ne aikinsa a baɗi ne to abin da ya ɓuyan za a gaya maka irin abin da baka sani ba wanda yake kansa wanda yake wanda yake tasarrufi wanda yake da hannu kai yana da ƙarfin mutane ɗari ne wannan ba bai a haka ko zubebon ƙarya ne zubebon ƙarya ne ba koma amma wal'arifuna billahi su kuma arifai ba wali sadiki ba a arifai billahi alamin mulki wanda su kuma su ne masu kujera alamul mulki shine alamun nasuti li kulli wahidin minhum kowane ɗaya daga cikinsu yana da ƙarfin fiƙoti ƙotu salasani a rajuli yana da ƙarfin mutane ɗari uku ne amma alamul mulki ne wannan alamul mulki ne wato wali da ke tasarrufi a alamul mulki alamul mulki banda alam malakuti duk waliya a ƙasan suke amma kowa ku gurin da waje kaza zuwa waje kaza iya ma'aikatan ka kenan daga wata kamar ma'aikata ne to kowa irin ƙarfin da ake ba shi walu alamul malakuti su kuma alamul malakuti likulla wahid minhum kowane ɗaya ƙuwatu hamsani a ce rajuli yana da ƙarfin mutane ɗari biyar ne saboda ya fita daga cikin alamul kasafa ya koma cikin alamun nuri ya fita daga alamul kasafa ya koma alamun nuri kaga promotion ne daga wali sidiki zai zama arifi daga arifi a arifancin shine da ake kara ma kujera in ka kai alamun mulku alamun nasuti ka kai wannan gurin ruhinka zai tashi zai koma alamin malakuti in ka koma alamin malakuti ruhinka aikinsa zai ci gaba zai koma alamin jabaruti in ka koma alamin jabaruti ruhinka zai koma alamin alamin amri daga alamin amri shi ne wani larabi ka munta ka ci gaba da tafiya to kaga daga nan abin da yake alamun mulku alamun malakuti sai zama alamun jabaruti ta alamun jabaruti kuma ni kullu wahida minhum kowane mutum da yana da kotu sab'a mi'ati rajuli yana da karfin mutane ɗari bakwai ne a kowane daga cikin alamun jabaruti shi kuma alam jabaruti alam ne na asararu alam ne na sanin sirrin Allah in aka yi kaza kaza ne a haɗa kaza da kaza kaza ne eh wa a lokacin ka fara tafiya kenan a cikin Allah wa kotu kula wahidi minum daga cikin alamul jabaruti ko لكل واحد من قوت سبعين رجل وقوت كل واحد منهم كون قلب ديدغ cikin من اهل عالم الامر دغ عالم الامر كبر عالم الملكوتي كذا كاكوم عالم الجبروتي كافته دغ عالم الجبروتي كاكوم عالم الامر عالم الامر تو wannan wato alf rajulin kana da ƙarfin mutane dubu ne ƙarfin mutane dubu ne wa ƙuwatu ƙudubula ƙarabi shi kuma ƙarfin ƙudubula ƙarabi alfuwa hamsani a rajulin yana da ƙarfin mutane dubu da ɗari biyar ne wa ƙotul afradil arba akwai afrad guda biyar su kuma guda hudu wanda suke afradu ana kiran kowane fardu-fardu shi kuma kowane yana da ƙarfin a sab a shirar rajulin yana da ƙarfin mutane dubu da dari bakwai ne waƙotun mafatul kunuzi shi kuma ƙarfin mafatul kunuzi wata kullu wahidin minu alfai rajulun yana da ƙarfin mutane dubu biyu inta abin da shautiya ne ya kawo saboda wannan an faɗa maka iya yadda abin yake gina ka san sirrin wannan abin ba ka sani ba ba ofisinka ba ne wanda suka san sirrin abin su suke magana mutum adi mujarde mutum al'ada mujarde mutum to ba irin tsarin bai san wannan abin ba ai jinnu karfin da yake da shi ai ba irin na zahiri ba ko mai karfin mutum inda ya jinnu ne zai ma'amala da shi to zai ba shi wahala saboda to wannan karfin ake ba su irin na ruhaniya ba karfin mutum haka ba ba karfin mutum haka ba a sadaukinsa sunan shi sadauki zai yi komi da komi amma a wannan mahallin ya fi karfin wannan to a nan za a rarraba kujerun kuma alamul mulk wal malakut wal jabarut wa alamul amr to zai kassama kajiyan da abin yake amma alamun mulki shi alam na mulki kuwa yadda aikin yake min sama'i ilal ardi daga sama ne zuwa ƙasa kama ce daga ƙasa zuwa sama amma sai aka ce min sama'i ilal ardi wannan shine alamul mulki kaga mai matakin arifi kenan yana tasarrufinsa ne daga sama ɗaya har zuwa ƙasa a nan kujerarsa ta tsaya wa alamul malakuti shi kuma alamul malakuti sai ce min sama'il wula ka gani ila sama'il saniya daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai wa alamul jabaruti shi kuma alamul jabaruti huwa min sama'is sabiyat ilal kursi shi kuma daga saman bakwai zuwa kursiyin ubangiji wa alamul amri shi kuma alamul amri huwa min kursiyin daga kursiyu ilal arshi zuwa al'arashi ila ma wara'ahu har bayan al'arashi shine ɗauƙul ahmari ɗauƙul ahmari wanda ake magana kansa to famanan mulk ma'anan alamul mulku ko alam nasutu shi ake kira da alam na nasutu wahiya shiddatul kasafati shi yana da kauri babu ne wanda ake keta shi yadda ake ganin dama ba ma'ana wannan yana cikin alamun mulku ana kama ya kamu to amma duk abin da za a taba shi tabo ya abu yi yana daga cikin alamun mulku shidatul kasafa tajalli bi a jisami da kasifa shi ne tajallin da Allah ya yi da jiki wanda yake mai nauyi ko mai kauri wal malakutu shi kuma alamul malakutu alamul anwari shi ne alam na haske alam na haske wata jalli shi kuma tajalli ne suwari lajasamin ladifa da sura na jiki amma ba iya kama shi ladifu shi ne alladifa waljabarutu shi kuma alamul jabarutu alamul asarari shi ne alamul asarari wawa tajalli shine tajalli min suwaril ajsamil qudusiyya da surar na jikuna al-qudusiyya wanda ke sura ne na jiki amma qudusiyya tsarkakeke min kursiyin daga daga al-kursiyu shi kuma na fitowa ne na karobina daga wasu mala'iku wanda ake kiransu karobina wama bahahum da makamantansu wa alamul amri shi kuma alamul amri huwa tajalli shi kuma tajalli bi suwari ruhaniyatul qudusiyya da sura ruhaniya qudisi almunazzatu annadatin wanda ya tsarkaka gaban ci ko sha ko ɗabi'a ba madi ba ne ba kuma ɗabi'i ba ne. Fakulla alamin kowane alam tajalla fi da Allah ya tajalli a cikinsa nisbatun dangane nisbil hadarta lahiya nisba ce ko kasifa ce ko ladifa ce ko ladifa ce ko mu ce a jinsamul kudisiya ce ko a ce ruhaniya ne kudisiya ce dukkansu nisbatun dangane ne wanda danganci rabul izzati daga wajen ubangiji ya fito daga wajen ubangiji ya fito to abinda za ka zo zai sake ta makaratun waje daya sai fito maka da mumini da kafiri duk a wajen Allah ɗaya ne wannan gurin yana ba wa mutane wahala kuma hakan ne domin ba ba wanda Allah ba wanda za ka taɓa Allah ya barka ko in ka taɓa musulmi Allah ba zai barka in ka cuci kafiri Allah ba zai barka don kana ganin shi kafiri Allah yana sane shi kuma yana son sa a wannan fagen gabaki daya ba wani ba bambanci cikin banu adam ba bambanci ba bambanci in ta ma amullah alaina wannan shine abin da shauti ne ya rubuta mana wa dama alahu amin sun makala radiyallahu anhu sai shauti ne ya sake fada al'asalu shi asali ne gabaki da yawan sali fi kulli zarratin min lakauni cikin kowane kwayar zarra min lakauni daga cikin kasantattu al'asalu daga nan karatu zai faru al'asalu asali fi kulli zarratin min lakauni kowane abu ko da kwayan gadagi ne ko da karancin mafi girman atom ƙwayansa ne waye shi Allah ne tun da Allah yi hiya martabatun laƙi Allah yana sani da shi martabatun lalhaƙi bambanci hukun kar rikita da mutane a hankalin da ya muje a haka in ka biya a hankali watakila za ka gane amma dai ka gane duk an faɗa maka maratib ɗin hawan halitta to amma za mu koma ma martaban shi lilhaƙi subhanahu ta'ala ubangiji ya tajalla yana yin tajalli sai ƙwayar ruwa ƙwayar ruwa tajallin Allah iska tajallin Allah ne wanda atom yana iya rayuwa a kan gashin giran idanka amma ba ba ka ganinsa sai ka sa microscope atom yana daga cikin tajalli na martaban ubangiji ne inda ka dai halittanka ka yi halittan abu za ka kwatanta giwa da sauransu amma baka iya kama atom ba ya gagare ka ko ba haka ba ba ka iya kamawa yi balle ka irinsa wannan ijazi ne na Allah inda duk sai a ce ai an kwatanta drawing ɗin giwa an yi na zaki an yi na kare an yi na mutum an yi na bawana an yi na kaza an yi na kaza ne za ka yi ka yi na atom shi yasa Allah da ya tashi don yi nuna maka ijazi na gajiyawa sai Allah da ya sai ce maka ƙarfe daya awa daya misali a cikin awa daya nan sai aka ce akwai akwai minti a cikin minti nan sai aka ce akwai second a second sai aka ce akwai kuma ƙaramin second sunan shi haimaniya wanda shi yake haɗuwa ke ba da second saboda a nuna ma gajiyawa na Allah kai baka isa ba sai aka nuna sai ce ma duk duniya in Najeriya karfe biyu ne yanzu misali karfe sha biyu saura minti ashirin maka sai a ce maka karfe ɗaya karfe biyu saura minti ashirin america sai a ce maka karfe shida saura minti ashirin china sai a ce maka karfe takwas saura minti ashirin saura minti ishirin ishirin wani dare wani sati wani dare da rana haka amma ishirin ishirin nan daidai ne amma mai fadin ba daidai ba karfe sha biyu saura minti ishirin na Najeriya karfe ɗaya saura minti ishirin na wani ƙasa karfe biyu saura minti ishirin na wani ƙasa karfe goma sha biyu saura minti ishirin na wani ƙasa shi mintin sakannin duk duniya ɗaya ne duk duniya ɗaya ne bai fita ba saboda in da ka gwada ka gwada ka sha wuya don ba zai ba saboda haka shine al'asalu fi kulli zarratin min alkauni hiya martabata lilhaqi sanin girman Allah ne wannan wanda kake ganin kama kare rena shi ba za ka iya samun sa ba kuma ya taji lafiya ubangiji yana tajalli ne ciki bima sha'a da abin da Allah ya so min af'alihi daga aikinsa ka gani aikin da zai sa ka kai wa hakani da hukuncinsa al'asalu fi kulli zarratin fi kulli zarratin min lakauni hiya martabtul laki wannan ya nuna ma in ka gane karatun ka gane in baka koma in baka gane ba ka koma makaranta in baka da makaranta ka shiru in ba ka da makaranta ka shiru kai ta salacewa nabi don ka gane amma in ba haka ba to dole ka shiga yiyi cewa na bata wannan abin da Allah ke tajalli da shi min af'alihi wa ahkami kaga ko ka yarda ko baka yarda ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko ka yarda ko baka yadda ba wai min shay'in shay'u kuma huwa al-asalu ko ka yadda ko baka yadda ba duk wani halittar Allah yana godiya wa ubangiji sai ka ce har kafiri haji to wannan babin ne zan dawo maka da shi akan asalu wanda baka isa kai wani hukunci akai ba domin hukunci yana sauka ne bayan aiki akwai hukunci akwai filo akwai hikima na ubangiji wannan hikimarsa wala halku kulluhum dukkan halitta mazahiru a hakani dukkan halitta an bayyana su ne saboda hukuncinsa duk halitta an bayyana su ne saboda hukuncin da Allah yake sa yake so kai kaza saboda wai min shayin illa indana khaza'inu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lumin wai min shayin babu wani abu menene hukuncin shine kamalatu ila uluhiyati shine kamala shi cikan Allah shine nuna maka wani kamala kenan ba sifa ba ne a kamala ne allah ya yi barawo ya yi mai kaya ya ɗora ka ka mai kaya ka yi sata kana ɓacin rai shi kuma na farin ciki eh kamala ta ta ubangiji saboda allah kamala lillahi kamala allah ne kawai ke da shi ba wanda yake da shi sai shi kai farin ciki kai kuka a zama mutum kirki ka zama wani banza a lokaci daya duk abubuwan Allah ya nan kamala ne na ubangiji yanzu ne ya sa ma farin ciki an jima a sa ka kuka yanzu na a sa ka tagomi an jima ce ka saki ka fita a guje duk ɗabi'ar alkamalatu lillahi fala tara zarratan fil kauni ba za ta taɓa ganin ƙwayar zarra cikin kaunu ba har jatun an haza al'amari ka ce akwai wani abu kamar ƙwayar zarra ya fita daga cikin wannan hikima na ubangiji babu babu fama sama to me yasa haka ila kamalatul uluhiyati sai kamala na uluhiyan ubangiji shi yasa ya tattaro maka komi ya maka hujinsa ya shigar da kai cikinsa westawi fiyar maidan to a wannan kujeran a wannan kujeran da muke magana yana daidaitan alhayawan dabba wal jimadat dutse wal adami dan adam wa gairi da waninsa duk abadai ne ai ai yanna ka duba dama maganan aljimadu alhayawanu waljimadu waladami ya rage abubuwa ne ai abubuwa da takwas abin Allah dama ai halittar mala'ika ne rauhani ko jinnu ne shaɗinu ne insu ne jimadu ne adami ne jimadu ne ɗabi'a ne kuma wannan abu guda takwas kenan wannan su ne iya halittar Allah a cikin nan kuma gaba ɗaya ka tattara komi na Allah wala farka fi adamin babu bambanci kai dan adam ne wannan kuma dutse ne wannan kuma dabba ne wannan kuma shaidan ne wannan kuma aljani ne wannan duk a wannan gurin babu bambanci bayan lamumini wal kafiri ko mumini ko kafiri duk majin Allah ne babu kuma wanda Allah ya yi shi ya mance da shi ayyuka a dabba ayyuka a kare ayyuka a wani abu ayyuka a wani abu ayyuka a wani abu duk abin da aka yi yana cikin asalu fi zarratil kawani ana kiyaye da kai ana baka abin da kake bukata Allah bai taɓa min cewa ɗaya daga cikin halittun da Allah yi ba. Fainan ma wainan guda biyu musauya ne sun daidaita fi hazar saɗi a wannan shimfiɗan. E, yadda kake haka ke, wai kun sai kasance ala hazal asali wannan asalin fil kafiri, kafiri. a tazim sai ga ana girmama shi a wannan kujera lanahu domin shi martabatu min maratib laqi shi ma martaba halittan Allah ne kai ka fita ka ce ba san shi ka kore shi ka ce ya fita baka da komai a kai wal izlalu kaskanci wal ihantu walaganci was saulatu alaihi lilmuminina da saula wanda yake faruwa ga muminai min ahkami tsariyati wani hukunci ne tsariyatun alaihi wanda yake faruwa kansa an ce kai sallah kaki shine yayi an ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaki wani tsari ne kafin hakan ya ce maka shi ba musulmi ba ne kullum mauludi yulado ala fidra duk wani mumini duk wani mutum da ake haihuwansa an haife shi akan fidra ne musulmi ne ka gani ɗari'a shi wannan abin da yake zuwa ɗari ne sai ka fito duniya tukuna a yanzu a yi gwagwarmaya a haɗa ka da abin da za haɗa ka ko wannan haka mu tsari ya ta'alayi wannan hukuncin wanda yake faruwa ga la da mu qawaid asli ai ba a ce ba kanan ba ba a ce da kai ba musulmi ba ne an fada ba fada yanzu wanda ya zo duniya a yanzu in ka ga mutum ya an haife shi ai ana zuwa ashadu Allah ilaha ba shi ne wannan da nake fada ba kullu mauludin yulo da lafidar islami illa na abawahu yuhawidani au nasirani au majisani ai wannan asalin da yake da shi ya zo in ka zo ka jona shi da ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna Muhammad Rasulullah kai kira ai ka jona shi ne da wancan duk lokacin da aka yi hudu ba na na aihuwan dan mutum ai an jona shi ne yadda ka fito dinnan ka zarci inda aka barka ba tunatar da kai ba shi ne ka faɗa kan ba yahudi ko ba nasari shi ne ma shi ne sai ya barka gangan gangan to shi kuma ɗari awari da ɗari a shi kuma abin da zai za turo maka ya ce ka ce ya sha da wallahi lalala sai ka ci kaki ka ce ya sha da nan da rasulullah sai ka ci kaki sai ka ce a kai baka samu babanka akan wannan ba to babanka ne ya jona ma amma baka fitar daga wancan ka'idan asalin da kake tun yadda ka zo daga farko la tudam la qawaidul asali ba rusa wannan ka'idan na asali ba lianna la sala domin shi asali la yanhadim ba ya rushewa zo ka zauna na zo ka zauna ba na son so layan hadimu baya rushewa wala hakamu shi kuma kunshi ɗari a tul'arido kaga shi hukuncin da ke zuwa maka ɗari a tul'arido ne abubuwa ne wanda daga ka zo sai ce kai kaza kai kaza nan duniya ba kamar yadda ka san Allah a lahira ba ne a cikin barzai a ka zo duniya yanzu tun da ka zo ka shaƙi wannan duniya akwai sharaɗin zaman wannan duniya can ka san Allah ka san annabi ka san komai ka san mala'iku ka san komai da komai babu alƙalami a kanka amma matukan za ka zo duniya na akwai waɗansu abubuwa shine sharaɗin zama yawa ko ka ce kaya da sharaɗin kuma annabi muhammadu annabi muhammadu la ilaha illallah tuntun ka san shi muhammadu rasulullah shi ne ke san ka sani in ka sani sai ce ta ubune la islami ala shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami salati ta'i zakati sun ramadana hajlabati liman sa'ilai sabila shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani tambaye shi ya rasulullah ai za sallaitul maktuba inai salla wanda aka rubuta mu wa haramtul harama na haramta haram wa halaltu halala abubuwan halal nan ce halin a da kullul jannata ita aikin ka ya kare za ka shiga aljanna an gama kaga ya ce haramtul harama hawa halaltul halal magana ta gari shi kenan ya ce a da kullum jannata zan shiga aljanna ya rasulullah ya ce za ka shiga an gama kaga za ka koma tun da ka zo dariyatul awaridi shine wannan dariyan awaridi wanda ya bijiro maka wanda a nan duniya ba ka taɓa wanda ya zo duniya da zunubi a duniya ka gama da ita a duniya ka gama da ƙarya a duniya ka gama da hayinci a duniya ka gama cin zale a duniya ka zama makareci a duniya ka zama hayini a duniya ka zama fasiki a duniya ka zama barawa a duniya duk wannan awaridu kenan sunan su awaridu amma kai ba barawo bane a lahira kai ba mazinaci ba ne a lahira kai ba fasiki ba ne a lahira kai ba duk kafin zo ka in ce a barzai in aka ce a tsallake zuwa lahira wannan shine kuma sai a maka tuhuma ai tuhuman da ake maka in ka bar zaman duniya ku kowa lahira abin da ka zo daga can tsarkake ne ka zo nan ka gurɓace a duniya don ka koma na sai an cek sai cikin ɗinka tukuna ka wuce an gane duniya a duniya darul bala'i wa imtihan shi gida ne na bala'i da imtihani saboda abubuwan da za su bijiro maka to anan ne za ka yi ƙoƙarin ka warga za su ka yaƙi ka cire to kuma yaƙin duk ana yi da anai muhammadu duk abin da ka kasa gane ka zo kan makale a jikin annabi to za ka zauna lafiya in baka makale wajen annabi ka shiga uku Allah ke yi wal marjau fi zalika lasalu makoma ta wannan asali lalil awaridi ba arili bane wal kamal lilin fihi cikin sanin ilimi a cikin wannan an yi wazin za ka girmama duk abin da ka sani kafin ka bayyana a duniya li'annahu domin shi martabatul laqi martaba ne na ubangiji ta jallafi bi hakami sai ubangiji ya tajalli da hukuncinsa lakin sai dai yuzan badinan ana girmama shi ne a badini wai hannu ana walakantar da shi wai zallu ana kaskantar da shi wai katilu ana yakansa zahiran a zahiri duk wannan wannan sai a yi fada kun fito daga aljanna kun zo duniya sai wannan ya ce shi musulmi wancan kuma ya ce shi ba musulmi ba ne shi musulmin wannan mai taimaka annabi muhammad shi kuma can bayan yaƙe da ya taimaki annabi muhammadu kamar wahashiyu sai suka aka yi fada hamza yana kare sai na rasulullahi wahashiyu yana kare mai gidansa safiyan abu safiyan aka kashe sai na hamza sai bayan kashe sai na hamza sai aka gaya maka dama haka kuke tuntun dama yan aljanna sai daga ba sai aka ce ayawa shi ma ya ce yana so ya zama musulmi shi ma sai zama musulmi shi ma suko kuma aka kuma aka gama da hamza da shi aljanna a dama haka abin yake haka abin yi wannan shine awaridu shine a warzu duk mutumin da ya zo ba dan ba da ba musulmi da ba kafiri da ba kafiri da ba musulmi an kawo na yanzu aka ce yadda ka zo duniya komi naka komi naka kai za ka yi ta yana za ka fara tufan da kai da ka noma kai kai kai kai ka saka ka sa kanka kai da ka no kai da ka ci to wani wani abu aka bar ma ai baka da wani lokaci kan cikin ibadan cikin kare kanka kawai amma sai ubangiji ya sa aka shigar da waɗansu abubuwa wannan ya maka wannan wannan ya maka wannan wannan ya maka wannan wannan ya maka wannan shi ne ke ubangiji shi ne a kamula kamalat a kamula kamalat wannan shi ne ke ba ku kowane abu ka kai inda ke lana zalika domin wannan hukumar shari'a shi ne hukunci shari'a wala hikimatu da hikima wa hadha al'amru shi wannan al'amarin bin nazar al'arifi na fagat yanda arifai suka gane Allah kenan sai ka ga in an ce komi ba kai za ka yi ba misali a ce kowa ya zama mutumin kirki ba mutumin manza kenan duniya to ba zai yi ba saboda Allah ya yi alƙawari biyu la amala anna jahannamu wa Allah ya alƙawarin zai cika aljanna da wuta mutanen kirki zai cika sana la amala na jahannamu minan nasu ko من الجن والناس أجمعين haka za cika wannan za cika wannan an yi alkawari ta da ka yi alkawarin aina za a fito a gwada a gane da gaske waye aliblami a ya hasibin nasu an turku su da ya kulu amanna wa hum la yaftanun kuna zaton za fito duniya ne ku zo mu haka kawai ba a jarabce ku ba wala ga fatanar lajinin min kablikum ai mun sa jarabawa na gaba da ku kafin ku saboda haka ku ma a cikin jarabawa ku a cikin jarabawa ku a cikin jarabawa ku to wannan jarabawan shine ake gane waye number one waye number two waye number three waye kuma ya fadi saboda haka in an zo tashin kiyama Allah baya zalunta kowa a ikira bi nafsika kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba wanne wanda yake mun sha ma al-yawma nakhtimu ala fawahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun kayi bayani bayan ka yi bayanin an ɗaure bakinka ba baki baya magana ai ya saba ƙarya to ba zai ba ƙafofinka da gwiwoyinka su za su ba da za abin da kai su faɗa ko ma kowa da shaida shi gana ka sa kanka dan wuta ka shiga wuta ka yi aikin alhayar ka shiga alhayar shi kenan ba wani abu kowa ya bai karatunsa ka gani to ashe in mutum in duba wannan za gane a baya a wannan hayatul barzahiyya qabla awaridi a tsariya kafin a zo wannan duniya ana sani da komi amma wannan a nazar larifina a rufe suka gada ya lakin lafi bai sa da shari'a ce yanzu mutum ka zo ka kashe kana kashe mutum sai ce wa ya kashe shi kai ka kashe mutum wa ya kashe shi za ka ce Allah ne kai ka kashe shi amma ƙa'idan abin Allah ne amma haka da a ce na Allah ne kashe shi ba duk malamin duniya ko ba wanda za su ce Allah ne kashe amma sun san ma'arifan kogari gaskiya ne sun san ba wanda ya iya sai kashe wani sai Allah amma sun su faɗi haka saboda haka wannan bisa da shari'a ce in aka bi haka duniya ba za ta ba za ta zauna ba dole sai an kawar da wancan hukuncin da ka sani sai ya tafi da wannan sai ya ce in al'ainu bil'aini wa sanna bi sanni wa jirhu qisasin sai ce Allah ne ya rubuta in a cire wa mutum ido kai ma cire maka ido ba za ka ce ba dan Allah ya yadda ba ai ba za yi ba ba kai sa ba ba wannan mahallin bane shine bisa da shari'a ce وإلى هذا الإشارة دون إشارة بقولي دفتنسا yake fada la ta'alu ala Allah kar ku shishigi wa Allah fi biladi a garin sa wai ibadi da bayansa fa inna man ala ala ibadin duk wanda ya shishigi wa Allah ya shishigi wa bayin Allah ala ala Allah to zai yi shishigi wa Allah don yanzu nan za ka ga mutum ya ce yanzu wane na wuta ko haka ba ne kamar yadda ake tuttura ya yi wutan nan duk an tuttura su alalala takabbirin girman kai ne duk wanda ya yi haka alalala wa takabburalai ka girman kai in ka rantse ka ce wani shehu tijan nan wuta ne ko shehu ibrahim nan wuta ne kawai irin wannan maganganun da su suke tsarkaka suke tura a zauna a kan yadda ake nufi to in suka yi haka Allah ce ce ko don wutan ne ce ce na na yafe ma na mai da shi aljanna kai kuma ku shiga wutan magagarin jiya duk Allah ya yi wannan wata haƙaƙa ma fil hadis manzala ya tabbatar da abin da ke cikin hadis na barani fin mujan ausar ya fito a bazari ya fito a majamar zawaid ma'oman bolo fawaid ma kullahu awalan wa huwa anna jami'a al-makhluqati dukkan halitta asalin kenan maratibin lilhaƙi martaba ce ta Allah ya jibu taslimu lahu ya wajabka miƙo ya cikin al'amarin Allah fi kumi cikin hukuncinsa fi kulli ma ƙam fi halki da duk abin da Allah ya tsaye wa halittarsa la ya arzu fi shay ba wani ma'araza cikin wani abu summa ثم حكم سنة ثم حكم حكم الشرعي سنة حكمت الشرعي من وراء هذا أبايا وانا يتصرف في ظاهرا shi kuma ana bayyana shi ne duk abin da ka yi a zahiri ake bayyana shi labaɗi nan ba ɓoye ba wancan baɗi ne wannan kuma zahiri wa la yakunu haza babu wanda ya san wannan illa liman arafa wahadatul wujudi ba wanda ya san wannan sai wanda ya gane me ake nufi da wahadatul wujudi da ina son zan yi wannan don yi zan tsaya a kansa don fitar da shi saboda wanda ake maganan wahadatul wujudi na a ce su fahimci abin in san fahimta in san ga dama su karetan ba zan bar wannan zan zo fitar da wahadat lujudin zuwa gobe watakila Allah ya kara buɗa mu harshen tun da kullum Allah yana kara buɗa magana za mu tsaya wannan a fito da wahadat lujudin maga wace ɗaya ce wanda ba ita ce goma ba akwai ɗayan da ba shi ne goma ba akwai shi ɗayan da yi shi ne biyu lankwasa ne uku ma wani dabara ne hudu ma wani dabara ne biyar duk an ware shi ɗaya ɗaya ne shi ne wahadatul wujudi da ake magana a sufanci su waye su kuma can gaba ke ɗaya sun nemo ce sun ce ba wani wahadatul wujudi in Allah ya da gobe za mu yi magana gwargwadon abin da Allah ya ba da iko mai mu fito da abin da za mu gane wanda ya yadda wa mun sha falyumin wa mun sha falyaturuk yawa Allah ke Allah ka ganin da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir lak lak ولا هدي إلا صراطك المستقيم ولا هدي قدر مقدار الأجل صلاة تم لو الأزل ولا أبد الزمن أو مكان مضروب في كل عدد بعد النافل يا وعيني يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Mm.